بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جلالي وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه الحمد لله وانا godiya ga Allah madaukin sarki da ya dawo da mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar da ake gudanarwa a wannan masallaci wanda a ma mun sake dawowa mu dora inda muka kwana wanda a jiya mun kwana aya ta 42 a cikin suratul zumari wanda a yau za mu dashi aya ta 43 duk da yake cewa aya da aka karanta a jiya ba a yi da ƙarin bayanin tafsir zama lokaci ya yi shi ya samu ka takaice bakin nan wanda allah maɗaukin sarki yake faɗa cewa allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون wanda Allah madaukakin sarki yana tabbatar da cewa shine wanda yake karɓar rayuka a idan lokaci ne na mutum shine Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah madaukakin sarki shine yake karɓar rai lokacin mutuwar ita wannan rayuwar din mutuwar ta ta hakika sannan sai ce wallaci lamta mutfi manamiha kuma Allah shi yake karɓar ran wannan wadda bata mutu ba shi yake karɓar ranta a cikin bacci shine wanda muka ce shi bacci din dama kucin mutuwa ce amma karama wanda ita mutuwa ita waccan wanda ya hanka mutuwa da ba a dawowa ita ce ake cin babban mutuwa din ita kuma wadda karama shine bacci kusan duk abu guda ne yanda mai bacci yake to haka nan shi ma wanda ya mutu yake wato shine ta inda ba zai iya magana ba ba zai iya yin motsi ma'ana wanda gashi wanda ya san yayi ba to da mai bacci da wanda an gawa don haka suke shi ma mai bacci ko da yayin motsi bai san yayi ba to saboda haka kawai bambanci ne da wanda adda rayuwa wanda bai karbi rayuwa shi ba to shi saboda wannan shi da yake kawai ita kai ce bambancin su amma in ba haka na bane ba su da bambanci ko kadan wanda muka bada misalin shi da cewa shi yasa kaga a daki ma inda mutum zai shiga cikin daki kaga lokacin da zai shiga cikin dakin nashi matsayin kama ya shiga cikin kabari ne tunda zai shiga kuma ya mai da ɗaki ya kulle ya tara da ko'ina ya kulle sannan ƙarshe masu ya ɗauko bargo ko wani zani ya lullube da shi ya kaga shiga da kafani na kenan sannan ƙarshe kaga yanzu ya kwanta sannan bai san abin da aka yi ba dan da balle ma irin ɗakunan na gargajiya da aka yi na ƙasa da rufi na ƙasa ko da itatuwa kaga kabari da ya riga gama tabbata kenan shi kenan to kaga daga baya kuma sai mutum ya tashi wannan dalilin da Allah ya sa ya kawo wannan wai misali ne Allah yake bamu a san cewa to yanzu allan da ya yi ikon da ya kashe ka yanzu da bacci to yana da ikon da zai kashe ka na mutuwa wacce ta gasken ma sannan kuma allan da yake da ikon da ya kashe ka ya kasa kai mutuwa ta bacci kuma sai ya tayar da kai bayan ka gama waccan naka sai ka farko to yana da iko shi ma har yanzu ya tayar da kai bayan ka mutu waccan mutuwar ta gaske to yana iya tayar da kai kuma ya baka hisabi wato wai samfur ne Allah ya gwada mutum kai mai jaya da ba da mutuwa to kullun sai ka mutu din mai jaya da cewa ba za ya tashi alƙiyama ba to kullun shi ma sai ya tashi sai ya mutu ya tashi to shi yasa Allah ya ce don haka shine yake karɓar rai ga wanda yake watan a a cikin baccinta ga wadda ita bata yi waccan mutuwa ta hakika ba sai ce fa su kullati qada alaiha almauta amma sai Allah ya rike wadda an ka hukunta mutuwa gare ta wato wai ma'ana shine sai kaga wani lokaci sai ka ji mutum an kwanta bacci da shi ya amma ana kwanta bacci kawai sai dai ka ji an tashi sai a ce ai wani ya rasu daga bacci sai a ce bai tashi ba to shine Allah ya magana cewa to shi yake rike haka nan in ya so da ma lokacin ya kare na kwanuka to shine yake kaddaran mutum wanda yake cikin baccin da shi kina sai ya tashi a tashi ba da shi ba to shine fa musu kullati kaza alal maut kenan wai rasulul ukhra kuma sai sai ya sako wata wai ma'ana wadda ba a kaddara wadda ita ran take nan bai kare ba kenan wadda mutuwar nata wacan ta hakika din bai yi ba lokacin to sai a sake nata ran bayan ta mutu ta kwana ta baccin sannan kuma sai a sako ta ta dawo kuma sai ya farka daga baya ta ci gaba da abubuwan da yake yi shine ce ila ajalin musamma zuwa lokaci wanda yake sananne ma'ana shine zuwa lokaci wanda an ka iba mai tunda duk wanda zai taho duniya duk adadin shekarun da mutum za a yi duniyar nan Allah ya riga ya kaddara su ya san ko nawa za ka yi ko da wata nawa za ka yi duniyar Allah ya sani shi Allah ya san ko awa nawa za ka yi duniyar nan ya san ko minti nawa ne za ka duk tun da tarwata ya san kuma ko sakan nawa ne mutum za ya tun daga tarwata duniyar har ya mutu din ko ba a ba kala mai ko guda ko ba a rage mai ko guda wannan shine Allah yake so ila ajalin musamman din zuwa lokacin wanda yake sananne to shi yasa sai Allah ya ce to ku sani wa inna fi zalika lalle cikin yin wanga abun la ayati yace wallahi akwai ayoyi ciki masu yin nuni su gwada maka iko na Allah amma da kwamin ya tafakkaru ga mutane masu tunani wanda a dogon tunani mai masu hankali kenan to su ne za su gano su fayi alamun sai su san cewa annal qadira cewa lalle wanda yake da iko ala zalika bisa ga yin haka din ya kashe ka cikin bacci kuma ya tada kaya to qadir mai iko ne wa alal ba'ati bisa ga tashi alkiyama wa quraishun amma su mutanen maka quraishawa lam yatafakkaru fi zalika ba su yi tunani a cikin haka balle ko su gano cewa haka abin yake ba shi wannan na mutuwa a tashi dinnan da shi musallan wanda Allah yaka bayarwa suna nan bai jinta yawa ko wani lokaci a koyaushe wanda yanzu misali ai kaga gashi na yanzu duk lokacin da aka yi ruwan sama shi ma duk wani misali ne wanda Allah yaka ba mu ha wai na ka muna ne murna maka da ayi ruwan sama kai mutum ya tare shi kare da an samu kayan a ce ayi noma a samu kayan gona to wai shi ba banda wannan to shi Allah kuma har da karantawa ya kai mana wurin ba karantarwa shi ne ta mutuwar tashi alkiyama ce aka yi mana domin yanzu ai ka aga yanzu ba lokacin ruwa bane yanzu in ka zo daji duk ya bushe ba komi ciki ƙasa ce kawai shi kenan a to amma yanzu da ayin ruwa kaga za a zo a yi shuka ne da an kai shuka hitowa za ta yi har da ma abin da ba shika ba sai ya hito su ciyawa ko a ta fama da su ba to har su ne sai sun hito da ba shika ba kaga da ka dan ba da dan lokaci wata ɗaya zuwa wata biyu sai ka isko duk daji ko ina ya cika ya yi dan waza kyau yanzu da yanka diba ba kai tsaba kada ka ta ka shika wannan tsaba da ka shika ba ta tace ka shika don busa sace ba ta dare geron ka ko da ko kuma sarka dole ba ka sare ba ta ce ni wannan abu amma gashi yanzu ka zo kai gina ka mai kabari ka sai ciki kaga hitowa zai kaga yana yau kenan in ya hito yanzu lokacin da zai wannan hitowa zai ci gaba da girma duk kasa ta game ko ina kaga duk shuka ta haɗu ko ina da sauransu to kaga yanzu a wannan lokacin irin halin da muke yanzu kenan duniya ta cika da jama'a na tausha ne ko wanga yana kasuwa wanga yana gona wanga yana wurin aikin gwamnati wanga ga suna ana tsayi to ita shirka sanda aka shi an ka shirka da komai yake ta matsayin haka nan ne kamar wanda muke cikin duniya ne yanzu shine haka nan ne don haka sai ya zama kaga gona ta ka kama ko ina da ko ina amma ana nan ana nan tana girma tana girma har akai inda za ka ga ita da kanta ma sai ka ga ta isa mutuwa tun da kaga misali in dawa ce ko gero kaga duk lokacin da ta ta yi kanu ta yi kwaya ta isa iba to a wannan lokacin za ka ta dan duka haka wai ma'ana ta isa mutuwa eh shine malami suka ce shi yasa ya mutu tsuhu kwarai sai ga shi ba sai ya dan duka wai yana gwada ya isa girbi ne shi ba eh ta da cewa amma shi ita mutuwa dama Allah ya ta kowa ya isa yanta kowa ya isa yanta dan wanda da tijo ne ko wanda a saurayi ne matashi ko ma wanda ma ba a haifa ba shi ma ya isa mutuwa din to da so da yawa an sha ganin wanda ba a haife shi ba sai a haihu shi ba da rayuwa ko to kaga don Allah gwada ba kowa ya isa mutuwa ne to amma duk da haka nan shi in abu ya isa da su za ka ga yawa na dukawa din to ba ƙarshe za a girbe ko an ka girbe yanzu irin tsabar da ka shika cewa irin ta ce za a tawa exactly ba bambanci ita din ce dai za ta hito wanda za a hitar da ita gashi ta zama kwaya kaga za ka kwashi ka zo ka yayanka a ɗauro in dan mali an ka ɗaura yan kuma bugi wani an ka duk wani an ka yi dai ka yi ƙarshe mu kaddara ce dan mali an ka yi misali sai ka zo da suwa to a wannan lokacin kaga zaka zo nan gida kila ka ce akai mawali dami akai mawali wani dami ko kana kuma ka ce an suka maka gidanka ko kana kuma a sa cikin rufewa ko wani rubu ko kuma an suke a sa cikin mu yanzu na in ka diba su waɗanda shikkan nan da an kai tashin kiyama ce an kai musu sun yi tasu rayuwar nan gaba yan ƙasa sanda an kai ruwan shikka din suna cikin lokacin nasu din har sun kai sun ka mutu da sun haƙari kai kuma yanzu mai su sai ka ce ka ɗebe ke su yanzu da ka ɗebe matsayin ka ba an kashe su ne yanzu a ta za a musu hisabi ne to yanzu ka ka musu hisabi ka sa wancan dame an kai ma wani wancan kuma ka sa an suki a ka aji gidanka ana ci wangana kuma an zuba cikin boko cikin rubewa ka gani duk ka musu hisabi kenan to yadda wayan mutane suna ganin cewa suna ta yin shikka kuma su ta hito su ta ayo a ƙarshe a mata hisabi duk kowa ce ta inda za ta wata akai kasuwa a sayar to haka nan su ma duniya ce Allah ya gwada wanda kaga wannan kasar ta dauki ya banya ko ina yayi kyau yau an waye gari kuma da an girbe ta watan rani yayi komai zai washi shi kenan kuma ba taɓa yin su ba to wai ita ma duniyar haka nan za a yi wata rana din yadda ake ganin ana ta mata gine-gine da ado kawaki ga sunan masu kyau to wata rana shi ma za a waye gari shi kenan an yi lokaci ya ita ma sai duk a tashi a kwashe baki daya ita kanta ma kasan ba bisa gaita da sanin kiyama wata sabuwa ce za a sanya ba saman ita ma ba ita bace wata ce za a canza ba to wannan kaga duka Allah yana gwada mana ne waɗannan ne don mu san cewa shi watan tashi kiyama nan abu ne wanda yake tabbatacce wanda kuma duk wanda zai mutu to zai Allah zai tare shi din to shine Allah ya madauki zai gwada mana cewa to shine yake karbar rayuwa na wanda yake son ya karba da kuma wanda bai tashi karbar ta ba wanda kwananta bai kare ba kenan wannan a shi yasa wasu malamai suke cewa nan ayat da suke cewa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yamsiku allati qada alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma wasu ke cewa in mutum yana son ya tashi cikin dare to sai ya karanta bakin nan wajen sai ya ce Allah ka tayar da ni karfe kaza da dare to in dai mutum zai wannan da to suna cewa insha Allah mutum zai tashi din kamar kila kana son ka tashi ka dai wata ibada da san sai ka dai bayan karfe uku misali to shi da sai karanto din Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yamsiku allati qada alaiha almauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma to Allah ka tada ni karfi kaza to sai da sai insha Allah to Allah zai sare mutum din to saboda haka to shine na Allah ke magana kai ce to kuma wannan duka ayoyi ne amma da kawai ya tafakkaru daga mutane masu tunani sannan sai Allah madauke sarki ya ci gaba da cewa amin takhadhu min dunillahi shufa'a yace am bari dai ma'ana am dinnan bai ma'ana barci ya ce bari su waɗannan kafiran ittakazu min dunillahi shufa'a sun riƙe waɗansu abokan wai wasu abun ceto wanda ba Allah ba wata saboda su kafiran ta hanga tambaye su wai ku man khalaqa samawati wal arda wai halici sammai da kasai la yaqulunna Allah sai ce ai Allah ne halice su to amma kuma hanga tambaye su wai me yasa suke bauta mu sun ce ai ma na abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa ai don su kai mu kusa ga Allah ne muke wai suna ne kuma za su samu ceto wajen Allah gare su wai su gumakan su za su cece su kaga an gama lalacewa kai da an mai hankali mai rai mai tunani dan adam wanda Allah ya girmama wanda kaskar rabna bani adama da sauransu wai yau sai ka dawo kan lalace ka dawo ga abin da shi bai ma sa abin da kake ba tunda yace ne an ka saka an kai gunkin nan da shiya wani kuma duki ne an ka yabo an kai da shiya wani na zinare ne wani na azurfa ne ga sunan dai wai amma kuma sai mutum ya ce wai wannan abin da an kai wanda abba ya da rayuwa wai shi da ya ce kun zahira shi ko da Allah ya ma hankali mai komai wai amma wai shi da a ceto din kaga ya kallala cewa kenan to suna cewa su shine masu yin ceto wajen Allah ai ceto ga su to shi na lagi cewa sun riki wadannan gumakan wai shufa'a wai su ne masu yin ceto gare su inda Allah wajen Allah bi za'amihim gariya wa tasu din to sai Allah ce kulka gaya masu ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shin za su yi ceto din awalau kanu ko da sun kasance la yamlikuna shay'an ba su mallaki komai ba min ash-shafa'ati na ceto din wagairi ha da waninta wai yanzu ko da ba su mallaki wani abu na ceton ba yanzu kuma za su iya ceton ku su ba su da komai wajen Allah yanzu misali duk abin da yake sandarar da irin wannan da su kaga ba su da matsala yan kazo lahira ba magana aljanna bace ko wuta gare su ba yace ko duwatsu na su ba su da matsala komai ko dabbobi ne da adda rayuwa dangana su ma ba su shiga wuta din iyaka dai amma ana musu hisabi su ma kamar da aka mutane misali kware ku duk irin inda wata ta kware wata misali kamar kila wanda aka wata soke wata da kafanta in an kace lahira din nan kamar ayi mata jiya inda nan kun ta tafi mun da shi ma sai an rama wasu sai ta ansa ta rama wannan din ko kaza ce wani wagan ta sabbaci wata bisa ga zalunci shi ma an kace lahira sai ayi wannan sakamakon amma sai da su bayan an yi an gama sai a ce musu kunu turaba shikenan to nan ne kafiri zai gani shi kuma in ya ga irin musiba da azabar da an ka tare dan mashi saboda kafircin da aikata da abun da ya ba daidai ba to shi ne sai ka ji Allah yana faɗa cewa ko ya ƙunla kafiru ya laita ne kun tutura ba da dai shi ma a ce ya zama ƙasa ɗin kamar wanda ya ga an mai da waɗancan su ma dabbobi su ma sun zama ƙasa wasu ma da zai zama haka nan to amma su waɗanda ganin sandararru misali waɗanda kaga su waye dutse ma yaka cuta kaga sai in kai ka zo kai kai ka cuci kanka ko tunda kaga in ka zo kai cuta da shi ai ba shi cuce ka ba kai ka kai ka kai inda yake tunda ba shi isko ka ba yawa tunda bai zuwa ko ina misali to kaga in to wai wai irin waɗanda abubuwan wai su amma su sun su alahira su in ji su to shine Allah ya ce yanzu ko da ba su mallaki komai na ceto ba kuma wala ya yaquluna ko da ba su da hankali annakum cewa ku wace abuduna kuna bauta musu wai su ba su san ko rayu ba shi duk da haka nan kuma sai su cece ku ka san wannan ne annabi Ibrahim alayhi salatu wassalamu ya kafa mutanen shi hujja da suwa ka san lokacin da suke ta kafecin su karshe kuma har da shi ma sun ka nema wai shi ma ya zo a bauta ma goma kan tare da shi ya to shine sai ya ce a'a sai ki musu ai ni sakin yace bai da lafiya ba zai iya ba saboda suna da wani idi da suke na bikin su lokaci sai suka tafi to bayan sun dai kasan sai ya zo ya sa riguma kan nasu gaba ɗaya ya baggoda kawai cikin su to shine sai sun ka sun ka dawo sai tuna suna su tunanin wane ne wanda ya musu wannan aiki ya sare musu allola tunda su kaga allola ne gare su kaga Allah ya lalace ko tunda a ce Allah ba mutum na ya sassare shi lalata da shi shi zaka ji wani Allah Allah ke bada misalin cewa to su waɗannan gumakan naku ko kuma allolan naku abinda wa in yasruhu wa in yasruhu zubabu shay'an la yastaqizu minhu yau inda kuje za a aji wani abu nasu in kuje ya toɗi ba ko kwace abin su ba su yi wanda bai iya kwato abu ne da kuje kuma ci shi Allah shi aka bauta ba kaga ya kallala cewa kenan to shine sai Allah Ibrahim da yazo ya musu wannan sun kada suna cewa wane ne wayan musu wannan aiki ya kashe musu allola ya musu gumaka kaza kaza kaza karshe da suka cewa ai inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqal lahu Ibrahim ai sun ji labarin wani wanda ana cewa Ibrahim wani matashi wani saurayi shine yazo ya musu wannan aiki a taya nemo shi ka ƙarshe ai don ya gwada musu ba su da wani amfani ba su masu abin da aka yi ba da sun ka zo mai suka cewa suka ce kai ka aikata mana haka sai ce a'a ba shi bane bal fa alhu kabiruhum hada fasaluhum in kanu yadquna sai ce musu ai babban su ne aikata wannan amma dai ku tambaye su su ga muku su ga muku kaga ai wannan ya gwada musu ne abin ga kaga hilike da su kana ana faɗan koyar kamar shi da baka ai kai ka san ba su magana zaka ce mu tambaye su kaga ba lalace to Allah ko magana bai yi misali kuma ce shi ne mai cito kaga ya lalace wa yake da to shi ne kaga na annabi ya gwada musu ba su da wani umfani ne wurin inda suna da wani umfani ai kaga ba za a yi ba amma nan kan mutum ya dauka kamar kuma annabi ya karya bai karya ba da yace babban su ne aikata din ai shi ne shi annabi ya ko to da shi da su ba babba yawwa kaga babban su ne ko ko yawa kan mutum ya karya ce ba karya ba ce alayhi salatu wassalam to shi ne Allah yake cewa haka wala ya kimna koda sun kasance ba su da hankali ba su masa abin da aka yi ba sai su ci kuma alahira sai Allah ce ka gaya musu ya Rasulullah kul ka gaya musu lillahi shafa'atu jami'a ceto ga Allah yake gaba ɗaya ne don haka shi ceto kowa muhtasu shi abin kebancewa ne watan ga ubangiji marakin zaki shi kaɗai da yake an ka kebantar ceto don haka fala yashfa'u ahadun illa bi iznihi ba wani ɗaya wanda zai yi ceto sai da izinin Allah lahu mulku samawati da haka mulkin samai gare shi suke wal ardi da kasai thumma ilayhi turja'un sannan kuma zuwa gare shi ne za a gaishe ku baki ɗaya amma kowa hisabi to anan da Allah ya ce qul lillahi shafatu jami'a ceto gaba ɗaya yana ga Allah ne a wannan yana ganin cewa to ya abai yake ana cewa ai kuma annaba suna yin ceto kuma ana cewa malamai ma za su yi ceto ana cewa kuma shahidai ma za su yi ceto amma nan kuma an ce Allah shi kaɗai da shi ya wai abin da ake nufi da Allah shi kadai adda ceton wai abin da aka nufi da annabawan da malaman da shahidan ba wanda zai yance to sai Allah ya bashi izini to kaga wa adda kenan ya zama shi adda shi kenan tunda sai ya ce ayi ya ba da dama ayi sanan za a yi wa din amma kamin ya ba da dama shine ba za a yi din ba shi yasa kaje ka cewa man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi ma'ana shine ba wanda zai yance to sai Allah ya bashi izini to ko sanan zai yi ceto shine ma min shafi'in illa min ba'di idnihi ba wani mai ceto sai bayan izinin Allah to amma in Allah ya bada izini kamin Allah ya bada izini din ne abba za a yi ba amma lokacin da Allah ya bada izini to da nan ne za a fara ash-shafa'atul kubra ash-shafa'atul kubra shine ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake cewa ash-shafa'atul kubra wanda akan wannan magana na ceton na shi manzo sallama wanda in ka gara ma sai ka ce kowa ya ruwaito dan duk malaman hadisi ba wanda bai ruwaito hadisin da ke magana akan ceto ba Bukhari Muslim Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah Abu Dawud wa duka da sauran duk sauran malaman hadisi ba wanda bai rubutu ba sahabbai kuma daban-daban duka waɗanda aka ruwaito kuma hadisan daga su masu sahabban masu yawa wanda shi wannan da ya ci abunan hadisin da yake magana kan ceton ya kai haddin tawaturi abin da yake cin haddin tawaturi ma'ana wai wanda an yi da yawa ba wanda za a yi a ce wannan abin karya ne kasan da ina an ga cewa ga magana ce kowa ya san da ita kuma kowa ya san haka nan take din kuma suna da yawa mutane wanda suka saka nan to ta kai hadisi wato wakilin wanda ba wanda za a ce wani abu karya ne to hadisi jito da ya kai haka da domin za ka gama za a salama yadda yake ba da labarin hadisan suna da yawa da yawa kwarai da gaske wanda ya ce karatun su za a yi misali su hadisan dai to yana tunanin karamci muna yan kwana uku kila ana yanzu akan magana ce su kadai tsakanin ayoyin da suka magana kan ceto din da kuma hadisan da suka magana muna yan kwana uku ana yanzu misali karamci to amma misali daga ciki yana daga ciki waɗanda maza suna yake faɗa cewa bayan an yi wannan ya tashar kiyama duka al'umma gaba ɗaya duk duniya za a zo a ta neman wa zai ceto a zo wajen annabi sai a yi shawara ga cewa to ya annabi adamu shi uban kowa da kowa tunda in dai kai mutum ne kai to annabi adamu shi babanka don shi ne uban kowa cikin ɗaya adamu da su cikin mutane shi yasa aka cewa ɗan adamu ya kowa ɗan annabi adamu ake nufi a zo gare shi ya ce a to shi kawo wannan ya gani ne kawai saboda shi ai an sashi aljanna Allah ce gare ce wacce ce wannan ya ce ya wala ta kalaba hadin shajarata fata kuna min zalimina amma ƙarshe sun kaci to sai ce saboda haka wannan ce ce nan sun kai shi yana ganin lahi ne zaka ga a dai wuce wajen annabi annabi ruhu shi ma an kazo annabi ruhu ce a ai shi ma yayi addu'a an halaka da kafirai kaga wai mu da sai wuce ga yaji haji ko addu'a ya an halaka da kafirai an gane rabbi la tazar adal ardi min al kafirin diyar innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara to shi da ya addu'a ka halaka da kabilar to amma shi da yake cewa to shi kawai yana jin kunya ba zai iya roƙon Allah a mai kaza ba wai kaji waɗanda ke nan ɗawar lemu da kato ɓarashin ta yawa to Allah ya gafarta mana to wai su ne wanda suka casa mana ka ba za su yi ba a wuce wajen annabi Musa annabi Musa shi ma zo ya ce na ai shi ma ya laifi domin ya taɓa marin wani bakin ɗin ɗan kabilar Fir'auna ne kuma kafuri ne kuma akan zalunci ne kai shi ya sa mare shi ɗin yana mare ne sai kaddara sai mutu kasa annabi Musa da ma ƙarfi gare shi sosai sai mutu to wannan mutuwa da shi ne ya kacewa shi wani ya yi laifi saboda haka ya ai shi da ya kashe mutum kuma ka huji kaga har yanzu ne da in mune sai mutum ya ga yaji haji ko amma shi wai gane ka ya ma yi laifi saboda haka sai ce abin ya yi kanyi da shi ma a dai wuce so annabi ibrahim a duka dai misali a zo ga annabi shi ma ya ce na shi ma sai ya kawo can magana ya ce ya tafi shi da taɓa ƙarya wai ya ci ya sa rigoma ka ce babban su ne ya yi wai ƙarya shi ya ƙare wai da sauransu da to da irin waɗannan ƙarshe da shi ma da ya ce a wuce da zuwa ga annabi a so an annabi musa da zuwa ga annabi isa shi ma annabi isa ce ai shi duk da shi lahi da ya mahira kowa girma gaba ɗaya ya ce shi da aka ce ma allah gaba ɗaya to kaga amma mai allah ne ba shi ya ce a ce mai allah ba ya to kaga abin da ni ko guda ko tun da ba ya ba duniya an kai haka nan kaga ba shi ya ce ba amma duk da haka na saboda girman abin ƙarshe sai ya ce to a dai wuce wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ne maza da cewa to ana laha ana laha ana laha dama ko can ni adda wannan matsayin ma'ana sai ni wai kaga tashi alƙiyama ko can yi ne za a yi a gwani girma manzo Allah ba ko zai zama kawai canza ayin babban molidi an gane ai wa canza ayin babban molidi to nan duniya kaga da aka yi na unguwa unguwa ne gari gari ne kawai to can na duniya ce gaba ɗaya duk har da mala'iku kowa na wurin don a gwani girma manzo Allah tun da gashi an tara kowa wai kuma don Allah ya gwada ma shi manzo Allah ya yi kowa cikin annabawan gaba ɗaya kakka ɗauka nan duniya abin da yasa aka cewa ya yi kowa cikin annabawan da manzanni kila don ba su nan ne sai Allah ya bari sai an sai lahar dukkan sunan a gwada ba su yanki su din tun da yanzu sai lahar dukkan sunan ko kowa na wurin ba wanda ba yana cikin su gaba ɗaya kowa na nan amma sai sun ka kasa gaba ɗaya sai an dawo wajen su shi yasa kaji bayan shi a cikin diwali ya zazzaro su ya zazzaro dukkanin annabawan kaza kaza ya wadi su cewa dukkan su shugabanni ne su masu asiri manya ne su amma dai wa ma kam ne abdullahi inda tsawaifi amma ba kawai da abdullahi manzo Allah kenan yawa sallama to shine karshe yace zai zo ya sujada ga Allah barokar sarki zai yi ma Allah yabo da kirari wanda shi ma kai ne yanzu bai san shi ba sai shan lahira zai sani gidi sannan Allah zai gaya masu yato shi kenan ya dago kan shi saboda ka yana sun nema ne sal toda wa shafa'atu shafa ka roki abin da aka so din za a baka wai ma na ce tun aka so to an baka shi don ka je ɗaya din to sannan ne manzo Allah zai zo a yi ceto din wanda kuma yana cewa amma ya aje ceto ne ga waɗanda an masu laifi su waɗanda ba su da laifi ba su ma da matsala dama ya ce ko can wani hadisi Allah madauki sarki ya bashi mutum dubu saba'in wanda za su shiga aljanna ko hisabi baya musu sai da rabu ce ya maza Allah ai da ka roki Allah ya kala maka ya ce to ai na roki shi da ya kala mana saboda haka kowane mutum guda cikin su an ka kala mai dubu saba'in duk mutum guda cikin dubu saba'in to akwai mutum dubu saba'in bayanai shi ma to ai kaga abu ya girma ku to haka dai an ka zo ya ce to kuma sai na mura ce maza Allah ai da ka roki Allah ya kala kala maka ya ce ai na roka din kuma ya ce so sai Allah ya bada kuma kan fata uku amma irin ta ce Allah kan fata wata uku kan fata uku irin ta Allah wanda ba to shine waɗanda za a yi waɗanda su ba hisabi to da ya ce shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati ya ce masu mai lokar ma kaji ma su ma wanda masu jila hinda ba su ba su da matsala su kotar ko kamar yadda kasan ana cewa kamar ka zo ran da ba wanda a titi ko kaga in ka zo a lokacin danja ta dakatar da ku kun tsaya an taro motoci da masu na daban-daban ko amma da ta ba ku da ba a wucewa kaga bi za a daga a wuce amma na wanda ba shi ne mutuwa ko mota sai yawa ba da shi za a tashi ba shi ko yawa ko wanda bai da kari na wani kaga ba da shi za a tashi ba amma dai an ba da dama a wuce to wannan shi ne manzo Allah shine a matsayin da kowa ya wuce din amma har an amma ya kware masu laifukan to sai ya dakatar da su ba to shine sai manzo Allah ya wannan shi to kace har bayan ma an yi an gama kuma za a nemo waɗanda ga su kuma har an ba da umarnin mala'iku su kai su wuta za su kama kira manzala manzala kai cece mu kaza karshe to sai manzala sallama sai dai yace zai ba mala'ikun yace su dakata kaga wata isana ita babba mai girma an sani Allah madaukin sarki ko a duniyar nan Allah ya ce ayi kaza kai kuma ka ce a'a kai wane ne kai ai ba wannan ba yanzu ko gwamnati akwai ce shi ga doka ya sa kaza kai kuma sai ka ce ba a yadda da ita ba bai yiwa ba ko shugaban kasa to nan Allah ne ya ce mala'iku ku tafi ku kai su wuta amma suna kira manzo Allah cewa cece su sai manzo Allah ce mala'iku su rakata kuma sai su rakata din alahira ba inda ba mai ayawa na an ce su ko mala'iku ko sani la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna duk abinda Allah ce ayi su amma nan gashi annabi ya ce ku tsaya sun tsaya kuma Allah ya ce su yi din don a gwada ma girman da matsayin ba haka ne ba ne ba shi yasa nace canza ayi babban wanda tun daga shi yanzu abin da zai faru kenan to karshe zai sake roƙo ga ubangiji cewa jama'a ya ubangiji ga waɗannan al'umma ta ne a bani ceton shi ma Allah ya bashi dama ya ceci abin da zai cita din karshe shi ma dai sauran abin da sun karge kuma za a tsaya da su kawai kiran manzo Allah shi ma dai haka kai shi ma kai ne mala'ikan ma dai mai tsaron wata sai da ya ce manzo Allah ce duk da ya hushi ubangiji madaukin sarki ya yi hushi da bai taɓa yi ne ba amma dai baka raga ma al'umma ka komai cikin duka kwashi abin ka ajiyar su manzo Allah to haka manzo Allah zai waɗannan cutukan da suna nan bijib da yawa waɗanda hadisai da yawan gaske wani duka malamai sun ka kawo su akan waɗanda za a yi waɗanda cututtuka ɗin to wai manzala duk bayan yayi nashi ya gama kuma kuma akwai ba ceto na Allah shi ma kai ne duk bayan na manzala ne akwai na mala'iku na annabawa akwai na su sauran malamai akwai na shahidai akwai na mala'iku duk akwai shi kuma shi ma Allah alhamar rahimi shi ma yana da nashi shi ma karshe shi ma zai bada umarni ga mala'iku a tayi aljanna duk wanda adda koda kamar ƙwayar zarra ne na imani aikar da shi da wuta ya aljanna da shi ya sun ka ce har za a zo ga wani mutum bayan zo da shi za a bincike shi kai wani yana aiki alheri ka aikata sai su shi kan gaskiya bai da alheri ko guda wanda ne shi abu guda ɗaya ne ya sai yana yi shi ɗan kasuwa ne shi ya kawai dai yana ɗaya nan gwamnati yana da sauƙi ga jama'a saboda shi kaɗai ya aiki abin da ɗaya sai yana shi amma yanda wani abu alheri da shi kan baya da shi ya sallah ce a yi ajiyar da shi ya tun da kai ma bayi na rangwame kai ma an gawata maka shi kenan ka gani sannan ƙarshe kuma aka ce za a zo da wani mutum shi ma wanda shi wannan mutumin bai taɓa aikata aiki alheri shi ba ko guda ba ko za a bincika ta shi kan bai taba alheri ko guda ba sai ta shi kan abu guda ɗaya taba yi abin da taba yi shine ya yi wasiya ga jama'a ta watan kama a ce iyalai ne kenan in ya mutu a kore shi ya zama toka kamar kwalli kawai an gudu kwalli ko ya zama toka sannan sai a zo inda iska do a shi shi gaba ɗaya da iska ta tafiya shi kenan ya sa a yi mai haka nan sai aka tabbai to me yasa kai haka nace abin da yasa saboda ya san bai taba aiki alheri ko guda ba ya san kuma haɗo da Allah ba ta yi kyau abinda ya sashi tsoron Allah ne sashi haka nan ka a gaba da Allah ɗin a samu matsala wai shi gane ka wakila an ka haka nan a an ka samu hakan to saboda haka shine sai ke cewa shi bai taba yakata wani aiki na alkhairi ba to karshe ce shi yayi wannan aiki ne wanda yasa aka kona shi an ka zuba shi a cikin an ka shirke shi don ɗaya tunanin wai kuma din yayi haka nan to in ba za a tada shi ba saboda gudun ya zama ya san ba za ta mai kyau wajen Allah ba to shi yasa ya haka nan to shi ko sanadiyar yin haka wannan abin da ya naji tsoron Allah ya haka shi ma sai Allah ce aljanna da shi din kaga ceton ma hannun Allah duk akwai misali bayan nan manzo sallama bayan da sauran bayan bayan Allah da su yi tafiya to ƙarshe dai duka dai haka da abubuwa suna nan da yawa to shi yasa nan ne abinda Allah yake magana ba wai ana nufin gaba ɗaya ba wanda zai ci ba ana nufin misali shi Allah shi yan mallaki su gaba ɗaya amma dai ba wanda ya sai wannan ceto din sai da tare da izinin Allah din sai Allah ya bada dama da izinin sanan za a yi to shine ma na kullillahi shafa'atu jami'a lalle ka ga mu cewa ceto na ga Allah yake baki ɗaya sannan lahu mulku samawati wal ardi mulkin samai da kasai dunna shi ne kuma ilayhi turja'una sannan kuma zuwa gare shi ne za a mai da kuma baki ɗaya sannan sai Allah mawata da ke cewa idan zukira Allah idan aka ambaci Allah wahdahu shi kadai ishi ma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirati zukatan wadanda ba su iman da lahira ba sai ta yankure wai ma'ana shine sai ba su dadi ba wai ana ambatun Allah shine sai ambaci Allah su kafire sai ba su dadi ba har zaka ga ma suna cewa in ma mutun nayi suna cewa musu mahaukaci ko wanda suke ta manzo sallama innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbiruna girman kai ba su ke ba za su yi ba to shine sai zama za su ji ba su jin dadi ba su jin dadi ko kada ana yan fadin maza ana fadin la ilaha illa allah to shine wai za su kira allah ya an kamace allah wahdahu shi kada isma azzatul qulubul ladina la yu'minuna bil akhirati zukata wanda ba su yi iman da lahira ba sai su ji yankuri suna jin ba su jin dadi wai za su kira amma idan an ka ambaci alladina min dunihi waɗannan waɗanda ba Allah din ba wato shine sai zama an ka ambaci waɗansu abubuwan waɗanda ba Allah ba na an ka ambaci gumakansu to shine sai Allah ce an ka ambaci waɗannan gumaka nasu din idahum yastabshiruna sai ga su kuma suna ta farin ciki suna murna suna jin daɗi eh suna jin daɗi wai suna jin ana ambaton gumakansu allolansu da sauransu amma in Allah ne kuma suna jin damuwa wannan shi yasa kaga duk wanda yake musulmi na kware shi ma bai kamata ya zama ya dauki sifa ta irin wannan ba dai mutum dauki wannan sifa in ana ambaton Allah yana zikira Allah yana jin damuwa to yana daukar sifa ce ta kafirai fa tun daga su ne suke wannan haka Allah yake faɗa su ne suka damuwa in sun ji ana ambaton Allah madaukakin sarki a kuma kaga da makocan wanda yake mumini don shi zikirin da makocan na mumini ne da makocan ya ayu hallazina amanu zkurullaha zikran katira Allah ce ya kuma masu imani ku yi zikirin Allah zikiri mai yawa kaga kenan masu imani ya ayu hallazina amanu haka ce eh masu imani to saboda haka to shine Allah yake cewa a a qul lahumma
قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون
to sai Allah madaukakin sarki yace qul ka faɗa ya rasulullahi sallama akwai ma'ana su wadancan kafiran dan an yi musu wa'azi an tunatar da su duk abin da ya kamata a yi musu na su imani an yi musu kiya to qul ka faɗa cewa Allahumma shine qul Allahumma ka ce ya Allah wannan Allahumma din ma'ana shi ya Allah shine qul Allahumma ka ce ya Allah fadiras samawati makagin sammai wal ardi da kasai a alimil gaibi masanin boye wasu shahadati da bayyane shi ne ma gaba abinda ya faku wa ma shuhida da kuma abinda ake gani an ta tahkuma bayan ibadika kai ne kake yin hukunci a tsakanin bayan ka ya ubangiji fi ma kanu fi yaktalifuna cikin abin da suke sabani to ya ubangiji bisa ga wannan sabani da suka yi to Allah ne yana roƙon ka kashin yadda niyya zuwa ga daidai bisa ga gaskiya in ba wannan sabani da suka yi wai ma'ana shine amsa din shine ma'anar bayan duka addu'a din bayan kai wannan addu'a shine karshe shine ya Allah abinda suke saban na lamarin addini to ihdini ka shiryar da ni li makhtalafu fihi ga abinda suka saban na cikin shi min alhaqi na gaskiya wato nan kaga Allah madaukakin sarki ya umarci manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam cewa ya roki Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi ya zuwa ga watan hanya wadda take a tashi wanda ta addinin musulunci wanda yake bisa gare ta din to kaga shi yasa kaga dawa bayan Allah sai kaga kowa kai yanzu nan sai ka zo ka ta kuri kana ganin ai kai musulmi ne kai mumini ne kai na kaza ne kai dole ba sai ka shiga aljanna ba haka da lamarin yake ba ba dole ka shiga aljanna ba domin ai za ka ga manyan bayan Allah zo annabi Yusuf alayhi salatu wasalam suna daga cikin manyan bayan Allah amma me yake cewa kaga sai ka ce na addu'a yana cewa rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min tawil al-ahadith fadin samatu anta waliyyi fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhaqni bis salihin kaga shi ma addu'a yake yana son ya kashi ya mutu yana musulmi to don haka ga kowane musulmi da ma abin da yake buri saboda ko can farko ita rayuwa an ga sani karshen ba a sani ba shi yasa aka so mutu ya yawaita addu'a Allah zai samu cika da imani wannan addu'a addu'a ce mai kyau to muna fatan Allah ya samu cika da imani din to shine a Allah ya ce umarci manzo Allah cewa to yayi wannan addu'a din cewa ya Allah kai ne bakagen samai shine fadar samai wato bakagen samai dan ka ce fadala shine wanda wanda ya kago abu wanda shi wannan abin da ka kawo ko baka taba gani ga kowa ba kai ka kirkiro shi da kanka to shi Allah madaukakin sarki duk halitta ta gaba ɗaya ba wanda ya koya ga kowa ba wanda wani yayi ya gani gare shi ya koya duk abin da ka gani shi daga gare shi ya to ko saboda ka mele din Allah hukumu daga Allah madaukakin sarki yake zuwa ko menene za ka ga na halitta daga wajen Allah ne madaukakin sarki ba wani abu wanda yake wani abu shi ganda gare shi subhanahu wataala to shi yasa cini fa zai samata so yace kuma alimi da gaibi masalan gaibi so da sai ka ji a zo a tsirkici ana tsirin gemu kaza kaza kaza gaibi menene manzo Allah Allah dai san gaibi wai shi a manzo Allah bai san gaibi da sauransu to a yanzu misali ita ga ta amsa magana ta isa misali wasu ya ce Allah shi kadai san gaibi to wai me aka ce ba gaibi din ai abinda aka ce magaibu abinda ba a sani ba ko kuma abinda ba a gani shine abinda ake ce magaibu abinda ba a gani wanda ba a sani ba shine abinda ake ce ma watan gaibu to kaga shi kuma irin wannan abinda ba a gani din a ce mai gaibu misali shin shi wurin Allah madauki zaki to akwai abinda bai gani din balle shi Allah ma gare shi ko ta ma ba ma gaibun gaba ɗaya ma kwata-kwata balle a ce shi ya santa tun wani kuma shi gare shi ma ba gaibu ɗin tun shi ba abinda bai sani ba shi ko da magunan kace baka bayan abinda ba a sani ba to shi Allah ya san komai din kaga shi wuri ne gaba ɗaya ma ba gaibu din karshe ma dai shi gaibu abinda zai karewa dai manzo Allah shi ya gaibu da duk gaba ɗaya muta to ai shi tun shi na ba ya ganewa din ko ko akwai wanda ya san ya kadar da sai balle ba wanda ya san shi shi ma da kai sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ke cewa li waqatun ma'allahi la yasaqani fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun yace akwai abinda duk wani manzo don kusanci ne da Allah ko wani annabi bai san abinda suke da shi kaga shi ne gaibu din shi ne ma'ana sirrin na Allah ɓoyayye ce zaka shi wake cewa muhammadun lam ya'rifu ghayru ilahihi ai manzo Allah in ba Allah ne ubangiji na ba wanda ya san shi la ya'rifu ni haqiqatan ghayru rabbi na ba wanda ya san ni haqiqa sai ubangiji na shi kadai to kaga ai manzo Allah ma shi ya gaibu din gaba da abuta sannan ma du'a aji ta abuta duka a du'a dawo dan ta karshen misali ya gaibu kaza kaza na farko da duk wanda zaka tambaya mi a gaibu ya ga dama don in ka diba cikin tafsir da Allah ke cewa alif lam mim zalikal kitabu la fi inda ake cewa allazina yu'minuna bil ghaibi ko kuma sa to allazina yu'minuna bil ghaibi dinna da Allah ce mu'minai sune masu yin imani da ghaibu to shi ghaibu din ai malaman tafsiri sun yi magana kuma kowa ya in dai littafi ne tafsiri wanda yake daga cikin wayan malamin sun faɗi haka nan cewa shi Allah madaukakin sarki yana cikin ghaibu ai abinda ba sani bane ko shi ghaibu ko to shi Allah madaukakin sarki yana cikin ghaibu din shi ma subhanahu wataala don ba wanda ya san shi to amma shi manzo Allah ya san shi ko bai san shi ba awa ya san gaibu kenan gogo tunda ya san Allah gogo ai shi yana daga cikin Allah din kuma sai su ce maka aljanna shi ma tana da cikin gaibu ita ma hayar to ita ba bai san ta ba ita ma tun yana hindu ya ce zagayo an ka dan zagayo ta gano abun da a ciki ya tuyo ba sahabbai labari har ta ba labarai wasu labari kai wani ba na ga abun da aka tana maka aljanna kai kaza da kaza da kaza zai ta ba su labari har sai na amurka bashi labari ya ce kuma kai har daga cikin matan da Allah ajima har da kaza kaza bai bashi labari shi sai na amurka shiga abai gida da yake afwa ya shiga sauran gidaje wasu ya gaya wasu abuwa ya ga kaza da kaza gidan ka kai bane ga kana duniya kuma ka mutu ba karshe sai na amurka ce amma kai sai na sai dai bai shiga gidanka ba sai ce ah manzo Allah an ka yace abin da saboda san kana da kishi kwarai da gaske ya ce haba manzo Allah to hada kai aka kishi ba eh saboda haka shi ya so shi ba a zo a bashi labari zai ga abin da aka rubuta to ka gani to saboda kaga kenan ita gaibin manzo Allah aljanna tana cin gaibin to annabin ya san ta tun yana duniya ya san ta sannan kuma wuta tana cin gaibin shi ma ya san ta duk da abin da zaka lissa ga sunan dai misali to wanda yana gaibin za ta annabi sani ba kenan kaga ne saboda kaga wannan ma har ta lokaci ne ma har ai ta rigi mu irin wannan shi to shine alimi alimi da gaibi Allah shine Allah shine wanda duk abin da akwai komai buye abin to Allah yana sanar da shi ya wasu hal duk abin da abai da bayyane da abin da akwai shi wajen Allah duk ɗaya suke masu da bambanci da abin da za a ce an ga abin ga hili yake da abin da za a cewa ganin koye yake to shi wajen Allah duk ba su da ba koye ba bayani shi duk ɗaya ne gare shi subhanahu wataala to shi ne yace an ta kun bayan ibaraka fi ma kanu fi yatarifuna sannan sai Allah barka yake ce shin wai walau yace walau anna lil ladina zalamu da a ce waɗannan da sun kai zalunci kafirai kenan domin inna shirka la zulmun azim to shirka bauta mana abin wanda ba Allah ba shine babban zalunci to shine Allah ke cewa walau anna lil ladina zalamu wa fil ardi inda waɗannan da sun kai zalunci kafirai ke ne da a ce duk abin da an gaba yan ƙasa nasu ne jami'an baki ɗaya wani duke duniya gaba ɗaya a ce tasu ce haka yanzu misali ko wani duke garin gaɗai misali duka a ce ta mutum wadansu shi kaɗai aku ya kai ba da hidin wadansu ne ko da dai gwargwaro to balle na duk duniya Allah ke magana a ce duk duniya gaba ɗaya duk abin da duniya nasu ne baki ɗaya sun ka mallaka to shi ne ke cewa da a ce su wanda shi jami'an baki ɗaya kuma ba ma shi kaɗai ba wa mithlahu ma'ahu kuma da wani iri ne ma'ana alunka kenan ai wasu da wani ma'ana alunka duk duke duna kuma alunka sai a ce dutar su ce to in da za a zo da su wato lafta daubi lafta daubi da sun bayar da fansa da wannan dukiya din min su ila azabi daga wannan mummunar azabar da su faɗi da ta yawmal kiyamata ranar alkiyama wai ma'ana da a ce wani mutum guda duk dukiyar duniya kafinta ta shi ce mallaka ce ce sai ya zo lahira ya ga irin musiba da azabar da an ka tanadar mashi to inda za a ce duk abin da ka mallaka daga ka ba da shi gaba ɗaya a fasa ka azaba yana bayarwa shi na laifi magana ɗin lafta da wabi da sun fanshi kansu ɗin da shi ɗin inda za a yadda min su ila azabi amma kuma sai dai ba a yadda saboda can lahira ba a gyara can nan duniya aka gyara da zanen mutum da gyara ɓanna can nan duniya an ka ce lahira ba a ta gyara ba a gyara mutum nan ba to an gama samun matsala kenan lahira ba ta gyara can to Allah ya Allah ya kyauta Allah ya samu gyara to shine a yau da kiyama tana da kiyama wa badalahum min Allah ya bayyana gare su daga wajen Allah madaukin sarki malam ya kunu ya tasbuna abinda ba su yi tsammani ba saboda su ba su yi tunanin cewa Allah zai kama su ba ya musu irin waɗannan abubuwan da za a yi musu na azaba da musiba wanda ya karanto kaji yau ko dai irin wutar nan ɗaya ta duniya ce ita kaɗai ce za a sa kai ba ma a ce a sa mutunta ba a dai bashi na irin gashi na tarihi da aka yi misali shi kaɗai kuma har abada ba ƙaramin musiba wace to balle cikin wutar ne kuma wutar ba irin wata duniya ba kuma akwai sauran wasu abubuwa bayan taɗin masu biwa baya akwai su macizai ciki akwai su kunamu ciki akwai bugu irin na mala'iku kuma subhanallah to Allah ya kiyaye mu to kuma ka gani ko bayan wannan kuma ƙarshe kuma da ƙara wani kawo kuma akai kuma azaba don ƙarshe za su tafi ruwa su suna ta cewa ai suna zargi ai waɗanda ku an manya ku kun ka samu ka aikata da yi kaza kaza kaza sai su roƙi Allah Allah waɗanda da an manya suna batar da suwa wai a ƙara wasu azaba a lunka wasu shi ko Allah ka san banan da kuku sai Allah ce don an luka muku likullin zaifin don an hada hasu da hasu da an luka musu baki daya to kaga kaga abu ne wace wala fata Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu to wannan a shine ne to shine Allah ya ce da za su ga wannan abu in an ka ce su ba duk abin da suka mallaka gaba ɗaya don daya hita da su daga cikin wannan azaba suna bayarwa ɗaya to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce وبدا لهم سيئات ما كسبوا وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون
sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da faɗa cewa a wa bada lahum sayyi'atu ma kasabu miyagun abubuwan da sun ka aikata ya bayyana gare su wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'una abinda suke yin izgili da ba a gare shi kuma ya sauka gare su shine wannan na azaba din wato shine ma'ana a nan duniya ana musu wa'azi su yi imani su bauta ma Allah in ba su yi imani sun ka bauta ma Allah ba akwai azaba akwai menene amma sun kuma da abun ba'a duk da yake wani lokaci ina abun ganna ne wani bi suka yi karin halima wani bi akwai sadda sun sani su ma cikin shakku suka yi abin da suka wani bi da akwai sadda sun ka dan kewa kuma sai da su tabbata zalunci mai haƙurhu wai ku gaskiya da shawarar da kaka waɗe ka gane kaga kenan su maka da suna ganin to akwai matsala fa to abin da yasa duk hujjar da ya kamata a ba mutum an bashi an wada ma cewa Allah wanda ya halice ka kai da baka san akwai ka ba ka shi wanda ya ce zai kashe ka kuma ci za ta da kai ba to yanzu halitta kai da ya da farko ba ta gagare shi kuma sai ta da kai da gagare shi ai yau da duk inda ka ce ga sana'a ce ta mutum ya saba da ita ya iya ta to ai wannan abu bai wahala gare shi misali yanzu sai a ce wangana da tela ne ko ai kaga da ka kawo mai yadi misali dai tabuwa da inda ba wata kala ce wanda ba taɓa irin tawo misali ka kawo mai ko cikin duhu ne ba bisa da ba yana yayin ka maka kila maka so kaga saboda mai aiki ne ne misali zai maka shi lahiya lau wanga na wanda aka ce kuma masa saki ne misali shi ma sai ya saka duk abin da aka so ya maka duk dai abin da aka sana'a mutum misali wanda ya iya yanzu misali mutum mai dinki hula misali haka zai iya tahowa shi ma yanzu ya ganin hula da an sa diba da kuma lahiya lau zai iya ta saboda mai aiki ne ne to yanzu kai dan adam kai haka nan balle Allah da halitta aiki ne ce shi khallaqun ne shi da mai mai halitta ne mai yawan halitta ne shi khallaqun ne shi to ta ya za a yi kuma a ce wai mai mai ta ga gare shi shi yasa Allah ya ce bala qadirina ala an nusawiya bananahu sai Allah ya ce ai ba shi dan adam na ta da shi ba yace zane ya tsun wanganan mutum yace sai an mai da su da suke kana ganin na kowa nashi da masu ko shi zaka ga yanzu a zabe ko wani abu sai a ce sai wannan tafiya ne wai saboda kowa ba yana kowa bane to Allah ya ce wanda kake da shi nan yanzu din in kan mutu in zata da kai wanda yake haka nan za maka shiya ka kusa yanzu an ga zane zane sai a ce kai ka zo yanzu ka yi shi to ya an samu sa'a kayan shi na farko a ce mai mai tashi ko ba kuskure bai yiwa to shi Allah ya ce amma ko wani wannan zane sai an mai da shi wanda yake balle kai da kanka gaba ɗaya kenan to ka gani to shine Allah ya ce hakan ga abin da suka aikata suna ganin su abin ba zai yi ba za a tashi kama nan kaza kaza to shine Allah ya ce abun nan da ba su yi da sun yi faruwa ba to za su kai shi din shine wa badalahum sayyi'atu ma kasabu abinda mummuna abinda suka aikata ya bayyana gare su wa haqa bihim ma kanu bihi yastazibuna abinda suke ba'a da shi na izgili na cewa in gaskiya ne azaba ina take a kawo ta a kawo ta kasa haka suke cewa wai in dai gaskiya ne a kawo musu azaba ba kada mummuna addu'a da wasu ma kansu ba har ruwan duwatsu na sun roƙa a yi musu in dai gaskiya din ne Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amdir ana hijaratan min as-samai aw itina bi azabin alim wai in dai gaskiya ne abinda manzo Allah zo da shi ya to wai ayo musu ruwan duwatsu na gaba ɗaya halakar su to gaskiya ne to Allah ka diba gani amma ka ce saboda shi Allah halimun ne shiya eh Allah mai hakuri ne ba abada ga zamin kaga da hannun wani yake ai da yanzu an gaba da duniya da zata shigo to amma Allah ne shi mai hakuri ne sai yake ce musu ai wa ma kana Allah wali yu'adhibuhum wa anta fihim ai manzo Allah tunda kana cikin su ma ai ba yin azaba tunda kai rahama ce ta Allah eh kai da Allah ma Allah to kuma aza ai da rahama da azaba kuma su gamu ba su gamuwa to ka kamar yanzu ka sai yanzu misali baka kunna wuta cikin ruwa ta kama kuma to kaga haka na azaba da rahama ba su haɗa su ma to kaga ne to shine Allah ya ce ba kun gabar su kai ba da shi da izgilin ya sauka gare su sannan sai Allah mara zulke faɗi wata ɗabi'a ta ɗan adam da yake yi ya ce fa iza masal insana durrun idan wata cuta ta samu ɗan adam mutum al insanu wato al insanu shine mutum ana cewa ban da sake ce mishi al insanu wai likatarat nisiyanihi saboda yawan mutuwa daga ɗan adam shi yasa aka ce mishi al insanu da kalmar da ce yawan mutuwa to shi yasa aka ce mishi al insanu to shi ne Allah ya cewa shi ɗan adam inda watan wani abu na zai cuta zai same shi da ana sai ce zai dawo ya taro ya ta kiran mu a wani da kyau a gani mu ko da mutum da ba mutum da kirki ba irin shi ɗanun nan wanda zai ba harkar Allah a gabansa ko na ba amma yau da ya haɗu da wata rashin lafiya ko da ciwon ya ko na wani misali yana cikin wani hali ai duk inda motsa Allah ko wai Allah wai Allah har ka za a sai yawa kaga Allah za ta kira kaga an koma zuwa ga Allah kirki shine Allah ka ba da labarin ɗan adam haka ne yake da abu ya same shi na musibar to sannan zai koma ga Allah ba sannan sannan Allah so da za a ganin wani sannan yake cikin wadata da kuɗi ya manci da Allah gaba ɗaya shi bai ma san ma ya ce yana so a mai addu'a ba balle shi ya addu'a shi bai iya bata lokaci ya roki Allah Allah ya manka za kuma bai iya cewa ma a mashi addu'a yana cikin wadata amma kuma da ya fada musiba kuma to sannan kuma za koma ga Allah kuma sannan za a dawo a tabi da usuwa mutanen kirki mutanen ne a silima addu'a gare su shi ko Allah bai so haka in ka san da shi ta'arraf ila Allah fi shiddati ko ka san da Allah sadaka kake cikin tsanani to ya alimka shi kuma ta'arraf ila Allah fi rahai ka san da Allah sadaka kake cikin yalwa shi kuma ya alimka bishi da in kana cikin tsanani shi kuma sannan zai san da kai amma in sai ka hada musiba sannan ka koma gare shi to sai an sha wahala da ka ba kwato gato sai Allah ya kiyaye to saboda ka shi Allah wanda ya kaso da kana cikin jin daɗi da kana cikin wahala kad da ya kamanci da shi ka kuma ka kamanci da kiran nashi to nan sai Allah ya ce da adam amma shi yana dabi'a in cutar ta same shi da ana sai ta kira mu duk a koma zuwa gare mu amma sun ma iza kawal naru sannan in mun ka koma mun ka bashi ni'imata mun ka bashi wata ni'ima minna daga gare mu to kuma kala ya sai mutunci kuma sai ka jela cewa ai utituhu ala ilmin to ai an bani shine bisa ga sanin ni ne dace a ba eh wai Allah ko da bani aida ba sai ya kamata ya bashi yasa bai subhanallah to wannan kina utitu ala ilmin kina sannan fasara ta bi kuma zai dauka utitu ala ilmin wai shi an ba shi ne ai don kwarewa ta ne yan dan kasuwa ne sai ce kai haba mu da muka yi kasuwanci ga ko ai ba kala kasuwa da wani abu ta zai ko yana gan dole ya kudi shi da ya ko to ka gani misali ko kuma in wanda wato wani aiki ne kware da shi misali wanda ne yake neman kudin shi da cewa shi ai suna kwarurin kaza da sauransu ila ya karshe ya ce ai karatu ne ai shi likita ne shi ko me zaka ne shi kaza kaza da sauransu ana ganin aka samu kudi kwarewa ta ce wanda yake sa da kudi to shi ko Allah ba haka ne yake ba so da yawa shi yasa ka ji watan wani kamar yadda wani malami al-imam al-barusawi a tafsirin mai suna rufal bayan da kuma shewar radiyallahu anhu shi ma cikin nashi tafsiri suka ce wani mutum ne wani jahili ne amma sai ya zo wurin wani malami ya ce wai shi sun ya kai ya faɗa mai wai ya aka yi ya za a yi hujja ya kasu a faɗa mai cewa akwai Allah hujja ya kasu ya gwada mai shin wai mi zai a tabbatar mai cewa akwai Allah ya sa akwai Allah ne sai ya ce mashi to abin da za ka ganewa akwai Allah mutum da an da tsananin wayo amma kuma hakan cikin talauci talatala bai da komi sannan ka ga mutum da addolo bai san koyo bai da wayowawa ne shi ya amma kuma hakan da dukiya sannan kuma sai ka ga likita kwararre amma kuma hakan shiga shi bai da lafiya ya ce tuwa na gana ne yana gwada maka akwai Allah ne akwai iko Allah don ba da haka nan ba kai in hankalin ka za ka sato mai wayo shi yadda da ya kuɗi goko ba mara wayo ba sau da yana za ka ganin kalon ka wani sau ɗari mara wayo amma ya tara kudi ba kai baka da kowane mai rabin nashi ba sai ga wayan kuma ka aya kana da shi ba to sannan kuma za a ganin wani gashi a irin wannan da misali gashi kwararre da shi harkar likitanci yau amma gashi bai lafiya kuma ya yi iya kokarin amma yana nan ciwon na ya kasa warkewa shi kenan ƙarshe haya mutu to yadda za ka tabbatar da haka na misali yanzu wanda ya kirkiro da likitan ciwon ganin na zaman duniya yanzu yana nan yawa to an ka yi bari mutu ka gani saboda haka to shi ne ce to wanga ba yana gwada ba akwai Allah ka ga dole mutum wawa amma da kuɗi tunda sai ka ga wani dubban ba kala sana'a da bai iya ba ya yi sana'o'i waɗanda an da kuɗi kala kala in waɗanda an na ƙarhi ne ya yi su kala kala na hannu ya yi kala kala amma ana nan wanda ake faɗi kuɗin ba haini to shi Allah shi ne ya ka baya waɗe in ya tashi baka ɗin ma to ka sani ba wanda ya sai hana ko mila ne zai baka ɗin ba wanda ya sai hana shi in kuma bai baka ba kuma ba wanda ya sai kwato baka ci dole sai baka ɗin wannan shi ne to amma sai za ta ga lokaci sai gaggawa ta shi ka samu lokaci sai mutum ka shi dole sai ya yi kuɗi sai ma mutum ya karshe sai ya faɗa ya kai ne wajen aikata ayyuka na sabon Allah na laifuka waɗanda zai shi dole sai ya tara kuɗi wannan shi yasa dole mutum ya zama ya samu wadata ta zuci wadata ta zuci shine ka zama kai baka tara kuɗi ba amma dai kuma kana cikin wadata zuci hankalin ka kwanci dole zai gane ka baka cikin tashin hankali ba kai ba abin da ya dame ka kai dai kawai bukata kai ne ka ɗan samu wani kasa ka cikin kawai shi ke da baka da matsala a sai a ta ibada shi ke nan kurum shi ke nan karshe ma kila ma wani ba ya ga kamar mawadaci da ya ga kallon ka kamar da Allah ke faɗa ko ya sabbu wal jahilu agan ya amana ta akofi wanda a jahili bai san su ma sai a zaka kuma wadata ne ya gare su amma kuma masu da kuɗi to wannan shine a shi Allah shi ne wanda ke mai yin komi din to shi Allah madaukakin sarki ke tabbatar da cewa a watan a shi wannan ne Allah madaukakin sarki shine wanda yake in ya ba su ni'imar daga baya kuma sai ka je na cewa ai shi saboda tsayawa sai ne da aiki ko kuma a saboda ya shi ya cancanta da ba shi yasa ka zo kana alfahari kai ne mai kudi kai ne kaza shirme ne wannan kudi yawan su ba ma'auni ne Allah yana son ka ba rashin kudi don kana cikin talauci mai tsanani ba kuma shine Allah bai son ka ba inda don kudi ne su ne Allah ka gwanin yana son mutum da kauna ya zama shugaba wanda Allah ya so amma ga ce yana cikin azaba kuma ga shi ga kudi ba iyaka mun yi tafsiri a can shekarun baya ko akan ayo wanda mabuɗai ne mabuɗai kawai na sito su na ajiye kayan kudi sai mutum arba'in su taru suka iya ɗauka su mabuɗai kawai na sito su ne balle kayan jina sai mutum arba'in suka yan aka tara su gaba ɗaya sai mutum arba'in ka yi musu da dukiya amma ana ta wuta kaga ashe kenan yawan kuɗin ka ba shi ne ma'aunin Allah yana son ka ba rashin kuɗin ka da talaucin ka ba shi ne Allah bai son ka ba cikin sahabbai ga sunan Allah ya talakawa ga sunan su Ammaru su Bilalu su Suhaibu su wasu duk ga sunan duk talakawa ne su Abu Hurairah da kaji duk ilimin nan da akwai na hadisan na ba bai da bai da kokobo radiyallahu anhu saboda mi saboda ka san ba kudin su ne ma'auni ba kuma shi manzo sallallahu alaihi gwada mana wannan din sai ga shi ma gaba ɗaya manzo Allah har ya bau duniya bai ba ko ne ra gado ba ko ne bai bari ba na gado na kudi ga shi a ci dukiya ci wannan manzo Allah ba ta gado ba ta subhanahu wataala to kaga wannan ne karshe ma kai sai ba ta kai ba ko da ya manzo Allah ya fati ba bargo ne yana can ya ba da shi jingina ga wani bai gure kuma wai abinci abba ya gida ya ta ba da shi jingina samu a sai don a gwada maka ita duniya ba wai ita ce akan yi wani abu ba sai a yi wata guda ma hake ba taba kunna ba kunna wuta gidan manzo Allah a dafa abinci ba wai ba kala abinci wanda za a dafa wadi kaga ashe inda tarin kuɗi inda talauci shi ne Allah bai so mutum shi manzo Allah ma roƙo ma yake tun da kaga Allah ba shi zabi ya kaga so ayyuka shin mai kuɗi ga mulki ga kuɗi ko kuwa a talaka yace Allahumma ahini miskinan wa hasurni fi zumratil masakin Allah ne ka tada ni miskin kuma lahira ma a tada cikin miskinan ma daga ce muna tare ke nan ko insha Allah amma dai muna son dai a ɗaba mana duniya ma a fara kuku yawa ya ɗan saboda haka wato shi yasa shi wannan duba ma'auni bane ba da mulki ko don Allah ya baka mulki ka dauka cewa tunda kana da mulki kai shikenan dole kai don Allah na saukar duba wannan take ba mulkin ma Allah ya baka huri na maruzu ka huri ne amma duk duniya Allah ba shi mulki buhutu nasab kafiri ne duk duniya kuma Allah ba shi mulki don a gwada maka ba wai mulki don Allah ya baka wai ka ce ai son ka ne Allah ya kai ba a'a wannan wani abu ne can dai na daban saboda haka wannan shi yasa ka ga duka dai gashi na bayan Allah wadanda suke suna nan da yawa wadanda in ka ji hidima da su kama addini akwai wani malami na irin wani malami na Imam Sulaiman bin Khalid al-Albaji babban malami ne ya shirin mu dan mara kusan juz'i tala amma ko shi ba kuɗi ba wa Allah karshe abin da aka yi ma wani lokaci yana so ya nazari cikin dare kuɗin da zai sai kalanzir mai wanda zai zuba ga hitar da zai kunna ba baya da suwa wani bai sai da to akwai wani mai gadi ya kunna wuta sai sai ce na yaga tawa sai dan zana inda yake yana da karatu ne riba yana amfani da haske bai da kudin sayan mai da zai kunna to da yawa waɗannan bayan Allah suna nan wasu so da yawa za ka gani wasu manyan suna sa manyan riguna amma Allah ba su kudi kawai su Allah ne suka tsaga shi kuma Allah ne kai abin kawai shikenan wasu mahammotan suna ganin suna hawa amma ba kudi a ci duk wasu manyan bayan Allah zaka sai ka ji sun mutu sai ka an ce ba su tare da dukiya da gado ba wannan shine Allah yake cewa haka dai wato shine a wanda balhiya fitnatu iyaka da ita wannan dukiya fitina ce walakin aka sarrafa la ya'lamuna sai dai mafi yawancin su mutane ba san cewa wannan dukiya fitina ba ce amma dai sun sani da yau kun za ga yi mutum da ya sani da zarar yana cikin wannan dukiya da sai haka kullum tashi hankali kullum gudu yake barayi su iske shi ko bisa hanya ko gida ko kuma gudu yake yau a ce ga mota can ta haɗa wuri kaza cire da wuri kaza ko gamban wuri kaza a samu matsala kaza kullum cikin tashi hankali yake kaga ba ya zama fitina kenan duk da ke wani ya ce shi kamar yana son Allah ya ba shi fitina eh wani ne cewa yau shi yana godiya ga Allah kaza kaza ne ya ji ruwa da yawa cikin ƙarshe kuma ci yana so shirye fitina an ga cikin an ka yace to ai Allah ce akwai na ma'amalar kuma wani kun fitinatu ya ce da dukiya da ƴaƴa duk fitina ce to yana so Allah ya bashi mana to zama da kai muna so Allah ya ba mu da amma dai ba mu ikon taimakon addini da suwa da alfar manzo Allah sallama lokaci ya kuma zama tare insha Allah a muna fatan Allah mana jagora muna fatan Allah ya biya bukatun mu alkhairi an ce akwai ba Allah da ya koda sarka ta naira 500 yana neman addu'a to Allah ya san bukatun shi Allah ya biya na'am kuma mal abaka ko mal abaka da ila shi ma ya aiko da alqur'ani gashi nan kwafi na alqur'ani sadaka to Allah ya saka da alkhairi Allah ya karɓa wannan hidima kuma Allah ya sanya a cikin mizani don alfar manzon Allah sallama da sauran dukkanin waɗanda suke ta kokari wajen wannan hidima na wannan tafiya muna fatan Allah ya mara kowa da gura saka wannan hidima baki daya dukkanin jama'a da suka samu dama halarta wannan zama muna roƙon Allah ya tara mu baki daya a gaban sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya mana dukkan bukatun mu alkhairi baki daya dukkan sharri Allah ya kare mu daga gare shi Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da natsuwa da arziki wanda yake madawwami muna roƙon Allah dukkanin ƴan kasuwanmu da manomanmu da masu sana'o'i da mananu da masu matafiya ɗan anguwa da ɗalibai masu karatu da sauran dukkanin al'umma baki ɗaya muna fatan Allah biya mu da bakin fatan mana fiye mu da jagora cikin dukkan lamuran mu don alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wa satibi lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah